أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haduwa a masallacin abu huraira radiyallahu an wanda ke nan yankin gwiwa a sokoto babban birni yau muna maraicin asabar takwas ga watan ramadan shekara ta 1446 takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. jiya mun so tafsirin suratu shams wa shamsi wa duhaha kuma mun yi bayanai dangane da abinda wannan ayoyin suke karantarwa rantsoyi ne guda goma sha ɗaya da Allah ya yi don ya tabbatar da muhimmancin tazkiya wato tarbiya tsarkake kai da hatsarin barin rayuwa ta lalace haka ne ko ba haka to da ke ba mu gama sharhin wannan ba za mu kammala sannan mu ɗauki sauran ayoyi guda biyar da suka rage mana a cikin wannan sura a karbakallah yanzu ka karance mana surar gaba ɗayanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Allah ya rantsuwa da rana da hantsinta mana haskinta da yake bayyana da hantsi wanda dukkan su ayoyi ne da Allah wal qamari idza talaha Allah ya rantsuwa da wata idan ya bi rana wan nahari idza jallaha Allah ya rantsi da wato annahar kuma sai mu ce rana ashams mu ce rana amma annahar ana nufin yini amma ba kuma yini na daga safi zuwa marece ba annahar lokacin rana kenan idza jallaha idan ya bayyana da wato kallon ƙasa ya zan duniya komai ana gani saboda hasken rana wallahi idza yarshaha Allah kuma ya ƙara rantsuwa da dare idan ya lullube duniya ya sa ta yi dulum sai ya zama akwai wato rana akwai wata akwai rana akwai dare wasama'i wa ma banaha Allah ya rantse da sama da wanda ya gina ta shine Allah kina ya rantsuwa da kansa ko kuma wasama'i wa ma banaha idan mun ce ma mausula ce shine allazi banaha in mun ce masdariya ce ai da abinda ta kunsa na gini mai kwari wal ardi wa ma tahaha da ƙasa da wanda ya shimfiɗa ta ko kuma da shimfiɗa da kasancewar ta shimfiɗaɗɗa wa nafsin wa ma sawaha da rayuwa da wanda ya daidaita ta ko kuma da daidaituwarta yadda Allah ya daidaita rayuwa ya zan gangar jiki ba ta da amfani in babu rayuwa a cikinta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya cusa mata sanin daidanta da sanin barnatta قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها duk wannan rantsuwa guda goma sha ɗaya Allah ya ne don ya tabbatar da wata haƙiƙa waƙi'iyya haƙiƙa ilmiya haƙiƙa yahtaju ila ma'rifata kullu fard haƙiƙa yahtaju ila al-intibahi ilaiha wal amal biha kullu nas shine aflaha man zakka zaka bayan rantsuwa kuma sai ce qad haƙiƙa aflaha man zakka wanda ya tsarkake rayuwarsa wannan ya ribanta wannan ya ji daɗi wannan ya more wa kad khaba man dassaha wanda ya dulmu yadda ita wanda ya shiriritar da ita wanda ya lalata ta wanda ya gurbata ta shi kuma wannan khaba yayi hasara yayi rukushi to je mun yi bayanai masu dama dangane da zuciya wadda ita ce injimin da ke sarrafa ɗan adam mun ba ku kashe-kashen zukata masu lafiya da marar lafiya da wadda an matatta masu lafiya mun kawo muku na'o'insu haka ne ko ba haka marar lafiya mun kawo muku na'o'insu musamman ƙarshen karatu sannan matatta mun ce ita ce ta kafiri saboda ita gaba ɗaya ba ta aiki in ta yi aiki ba ya amfani to muna son mu dan ƙara bayani game da yadda za ka gane in zuciyarka lafiya lautake malamai sun ce akwai abuwa guda hudu idan zuciyarka tana da su duka to ta mutu in tana da uku to ba ta da lahiya kashi saba'in da biyar idan tana da guda biyu kashi hamsin is sick idan kana da guda ɗaya a cikinsu to har yau dai kana buƙatar likitocin zukata su ne malamai amma na Allah su ɗora ka akan hanya kenan waɗanda abuwa guda hudu muna buƙatar mu binciki kanmu ya zukata mu suke game da su abu na farko idan zuciyarka ta kuɓuta daga shirka ta kubuta daga shakka ta kubuta daga shubha wannan duk sinfi guda ne shedan kofa ta farko da zai bude ma dan adam don ya halka shine sa shirka in kai wannan ka zan abokin sa ka zan dan uwansa bai ma damuwa da kai in dai kana shirka zai iya baka dama ka nisa yana iya kawata maka zuwa masallaci yin sadaka in alheri zuwa makka aikin hajji karatun ƙurani inda za ka yi shirka saboda ya riga ya sanya virus wanda zai rusa duk abin da kai to in ba ta yi ba sai sa maka shakka wadda shakka ita ke cirata ta koma ga shubha sai zama addinin kana da wani wato shakku game da shi in yana da iko zai fara sa maka shakku ne game da Allah ka fara tunanin to mu yanzu Allah ya yi mu kuma shi duniya shi wannan shi to shi waye shi to kaga da ya fara sa maka wannan shakku to ya ka fara kama hanya zamana shi ko ya jefa maka shubuhat sa maka shubuha game da Qur'ani misali wayan zaina ya ce wai Qur'anin nan Allah ne ya faɗe shi misali ko kuma yanzu da Allah ya ce kaza sai ya ɗauko wata aya ya buga ta da wata shubha ke ko ya saba ka shubha game da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka fara shakko an yawai duk tarin hadisan nan ko gaskiya ne yanzu an samu ma ko da man dai kuma akwai su masu kira ga cewa duk a aje hadisai qur'ani ya ishe mu sai mu ce ta ai qur'ani shi mai da mu gari sai eh to ai hadisan ba su da tabbas gare ka ne ba su da tabbas saboda kai manzo Allah darajarsa ba ta kai nan a gurinka ba kuma ka ɗauka Allah ya kiyaye shi ya kiyaye ilimin da ya karantar da duniya ba da ka samu irin wannan kana'ar da malaman hadisi suke da ita da kana iya rantsuwa da billahi allazi ta ingantattun hadisan manzo Allah na sani amma in kana da shubha daga iblis kana da shubha daga mutakallima kana da shubha ga yan baranda ilimi to za su karkatar da kai su halaka to wannan shine ciwo na farko na zuciya in kana da shi to babban matsala ta faru na biyu ka binciki zuciyarka ta kubuta daga hawa ta kubuta daga son zuciya anil salasu yana cewa ɗayanku baya imani sai ya zan son zuciyarsa na biye da bukata ko yana biye da umarnina ko yana biye da abin da na zo da shi kenan in an ce manzo Allah ya faɗa can hankalinka ke koma ko kuwa za ka ce a'a ni ina da wani son rai ka bincika ba ka tare da bidi'a sirfan manzo Allah kaɗai kake bi ko akwai wanda da kake da shi bayan manzon Allah su dai na tare da manzon Allah sahabbai na tare da sahabbai tabi'ai na tare da tabi'ai tabi'u tabi'in duk tafarkin su guda ba su da matsala su ba su ma sa abin da ke ce ba bidi'a ba kamar da ba su abin da ake ce makarya ba ana sai ce ma kunna nakzib wa ma kunna nadri mal kadhib yace mu ba taba karya ba kuma ba ma san me karya mu lokacin ba a karya to haka lokacin su ba a bid'a bid'o'i sun fara bayyana ne sadda sabai suka zo karshe sai zan sai a ce ai gari kaza akwai sahabi sannan da bid'o'i suka fara bayyana da mun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace me yace an-nujumu amanatu lis-sama' فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد توراري سوني سكيورتين سما إن باب توراري إن توراري سوكا قشي سما ذات سام مسألة يتشي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ni ni ne aminci ni ne security sahabbaina dunki suke matukar ina nan idan na tafi za su gabu da matsala za su rarraba kuma an rarraba ɗin hadda faɗa ya ce wa ashabi amanatun li ummati fa idza zaba ashabi ata ummati ma yu'adu sahabbai na su kuma su ne security masu gadin aqidar al'ummata duk da rarraba su aqidar su guda kuma suna yan wantaka a yakin jamal an tsaye da yaki amma duka bangarorin biyu limami guda ya ba su sallah izalaka kaduna ce da jos amma ya an haɗu ko sani ya jingire ja sallah ko balalau ya ja sallah duk guda ne ba wanda zai jire bai wani sallah to idan sahabbai na suka tafi ce al'umma ta za ta gamu da matsala mana bidiyoyi za su shigo shi yasa muhammad ibn sirin yake cewa kanu la yas'aluna anil isnad a da wanda ya faɗi magana ba ta bai sa waye gaya maka saboda babu karya lokacin yace hatta idza waqa'atil fitna قالوا سموا لنا رجالكم محمد بن سيرين gidan manzo Allah akai renon sa tabi'i ne don ga hannun iyayen mu'mini akai renon sa yace lokacin da fitina ta bayyana sai aka fara tambayar mutane falamma zalat fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunna fayuqbalu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albid'a fayuraddu hadithuhum ko fala yukhadhu bi hadithihi ya ce to da fitina ta bayyana bidoyi suka fara zuwa mutane suka fara kawo son zuciya aka fara kadariya aka yi jabariya aka fara jahamiya aka zo ga khawarij shi'a ta bullo haka dai mu'tazila ya ce to lokacin in ka faɗa sai ce wa ya faɗa maka ya ce to in ka faɗi wanda ahalus sunna ne sai a karɓi riwayarsa in ka faɗi wanda ba ahalus sunna ba ɗan bidi'a ne sai a bar ruwayarsa to kaga alama ta lafiyar zuciya ta biyu shine ya zan babu bidi'a tare da kai kana kan tafarkin sabon manzo Allah alama ta uku shine ka zan ka kubuta daga sabon Allah bayyananne ko sabon Allah wato sabon da bayyane sabo ne ko kuma كبائر الإثم ده الفواحش وإن قال لك الذين يجتنبون الكبائر الذين يتجنبون كبائر الإثم والفجر take illa lemon yanzu sai dan abin da ka iya kamawa ko ba ka ƙarya wani lokaci ta ka ɗauro a ƙure ka sai ka wuce ƙarya ka dawo kana ta jin haushin kanka kun gane kai wata waskiya sai a tada kai misali ne ko ka irin yan ƙananan ƙarerayen nan wanda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ji damuwa game da su an tambaye shi matarsa wace ce wadda ce ita yar uwata ce to sai ka yi matar ka wata ƙarya ai wato wata harka da nake hange nan gaba insha Allah in kin yi hakuri ina ganin baki nesa ga zuwa makka kun baka da ko sisi baka aje ba baka ba wani ajiya ba amma kana so ka ja ra'ayinka don kar ta yi tashi kar ta fara tunanin komawa gida kaga su ne lamun in kananan abubuwa haka to ka fara bincikar kanka baka zama addicted ga wani laifi wanda kai kasan kana tsoron kaɗu da Allah da shi ba daga nan ake gane wato mutumin da zuciyarsa tana lafiya ko batar lafiya na hudu shine kubuta daga wato rabon mutane cikin ibadarka in muna so mu ce kubuta daga riya abinda kake yi wanda Allah ya ce ayi don Allah din kake yi ko don waninsa wannan shine ma'auni na hudu wanda zaka auna zuciyarka ko kawo mini ma'aunan nan guda hudun da kawo muku na farko kubuta daga shirka da shakka da shubhat na biyu kubuta daga son zuciya da bid'a alhawa wal bid'a na uku kubuta daga zunub wal ma'asi zunubai da kaba'irai na hudu kubuta daga riya to in ka samu wannan ya zama duka hudun nan baka da ko daya to zuciyarka alhamdulillah abinda Allah ta'ala ce inna min shi'ati ila ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim zuciya lafiyayya kuma salim anan ai muslima zuciya da ta mika wuya ga Allah zuciya da ta zama cikakkiyar baiwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala a suratul safat take magana ka annabi ibrahim da isma'il ذلك فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين دوحك تند أسلما سلتي سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Allah yana bayanin lafiyar zuciyar Ibrahim da lafiyar zuciyar Ismail a mafarki Ismail ya ga Allah ta'ala ya nuna masa yayin kaɗansa amma ya zo ya azma zai aiwatar kuma ya sanar da ɗan ɓaro-ɓaro inni a rafil manami a bacci na gani ba jibrilu zai faɗa min ba ba magana na gaba da gaba da ubangiji na ba na ga ina yanka ka maimakon ya ce baba to mafarki ai ka san mafarki ba lalle ya zama gaskiya ba ko kuma baba tun da mafarki ne to mu saurara mu ji kila Allah zai bada umarni nan gaba ya ce a ya abati if'al bai ce ma tara ta inni ara na gani sai ce if'al ma tu'mar ni abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin in Allah ya so zaka iskuna cikin masu hakuri falamma aslama da suka miƙa wuya sai Allah ke salamun ala Ibrahim sai aminci Allah ya tabbata a kansa da abin da ke tsakani na bayani kenan ana iya samun kai aiki wanda Allah ya ce amma zuciyar bata miƙa wuya ba zaka Allah ta'ala ke cewa fala wa rabbika la yu'minun la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كتجزو تشيرك تنا دون إسلام إن تنا دون تسليم تاميك وياك الله بعد دجائية wannan shine mafi muhimmancin abu shi yasa wani yayi aiki amma ba zuciyar bata mika wuya ba akwai wanda ma tare da annabi ya yaki kuma an kashe shi amma annabi ce dan wuta ne ya nuna gaggar jikin daban zuciyar daban kuma kun ga Abu Talib duk abin da ake na taimako ai yayi shi ko ya ba annabi taimako amma zuciyar tana tare da annabi ba tare da annabi to da haka duk wanda ya fika wannan sanadarin na Islam a zuci da taslim to fa ya fika shi yasa ba a gane wanda ya fi wani don abubuwa ne na sirri in ka ce wallahi wane ya fi wanda ya ka sani ba ka sani ba sai dai kyakkyawan zato da haka al'imam abubakar almuzani yake cewa ma faƙa'un abubakarin da kasrati saumin wala salatin walakin bi shay'in wa fi qalbi abubakar ba sallah ya fi sauran sahabbai ba ba azumi ya fi sauran sahabbai ba yana da ƙoƙari ya ce amma wani abun da ya zaunu a zuciyarsa na imani ishe fi mutane ibn mas'ud da yake na cikin suke tsawon rayuwa sun gajiya sun ga yau yake ce an tum atwalu salatan wa aksaru ijtihadan bin sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdala minkum ta ce ku 'yan zamanin nan kun fi sabon annabi ƙoƙarin sallah kun fi su ijtihadi ɗayanku zai kashe lokaci wurin ibada kamar da aka sai ta khawarij da cewa sun fi kowa sallah suna sallah suna kuka ga khushu'i amma babu mu'taqad mai kyau aka ce masa bi ayyin shay me yasa sahabbai suka fi mu alhali mun fi su ibada sai ce inna kanu azhada fi dunya wa arghaba fil akhirati minkum sun fi ku nisanta duniya sun fi ku son lahira to don haka muhallin shine zukatan nan namu mu tambaye su wani ma ya tambayi hamdun ibnu ahmad ya ce me yasa maganan magabata ta fita mu sai ce saboda su suna magana ne don musulunci ya ɗaukaka suna magana don su kubutar da rayuwarsu suna magana ne don su samu yarda Allah ya ce kuko kuna magana ne don ku ɗaukaka kanku kuna magana ne don ku nemi duniya kuna magana ne don mutane su yarda da an bambanta ko ba bambanta to don Allah jama'a mu caji kanmu nan muke ko nan wata rana ana zaune na sha faɗin wannan labari har akan mimbarin nan na masallaci abu huraira na faɗe shi abdullahi ibn mubarak fitaccen malami kuma attajir a baku karatu a baku kudi a baku karatu a muku aure a baku kudi a baku abinci a baku kudi a biya muku makka kana daɗaya baka ji attajiri gogagge cikin malamai kuma wanda rikakken malami ne yana cikin malaman bukhari fa hadisansa na cikin sayil bukhari to suka yi wata tafiya tare da alƙasim ibn muhammad ibn abubakar ne siddiq babban almajirin na aisha ya ce mamaki nake ta yi irin yadda mutane ke girmama ibn mubarak sai in gaba wani sabon karatu yake zuwa da shi ba yi magana irin ta sauran malaman ce ya ce turan nan mun yi tafiya ana zaune da daddare fantafa a siraj fitila irin wannan ta kendur ko a ci balbal ko fitila kwai sai ta mutu to kafin a je a nemo kananzir ko man kaɗe ko abin da ya za a sa mata a tada ita ya ce ko da aka tada ita sai na ga gemun ibn mubarak ya jike sharkaf da hawaye yace to sai na gano nan muka bambanta wato da aka dauki wutan nan duhun yakan kama sai hankalin sai tashi sai ya tuna duhun kabari su yi ta sharan kuka ko da ko da aka kunna fitila ya goge fuskar amma ga gemun su cike da hawaye mai sani ba da duk wanda ya fi ka wannan yana gaba gare ka duk wanda ka zaunawa shi kadai ya tuna Allah ya yi kuka ya tuna zunubinsa ya kyamaci kansa ya kankan da kansa ga Allah ya roƙe shi gafara kai ba ka iya haka to wannan fa ya gama shiga gabanka السري السقطي malami ne sufi na Allah yake cewa annifaqu khuffu sarira munafurci shine zan ga fili na kware kake amma a boye ba na kware kake ba yace fattaqillaha an yara an-nasu annaka takhsha Allah qalbuka fajir kai hattara kai zan kowa na ganin ka na Allah amma zuciyar nan taka kangararra ce ba tare da Allah take ba yasa nace wannan karatu na malamai ne jama'a mun karantar da ku mu karantar da kawunan mu mu yi kanmu wa'azi mu faɗa kanmu gaskiya wanda ake ganin sa na Allah ya ji tsoro kar ya zan kowa na ganin sa na Allah banda shi Allah shi ya san ba nasa ne Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi ta idza wafaqat as-sariratu al-alaniyata fadhalika al-'adl ina magana inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan yace abinda adalci ya zama da zahirinka da boyayyenka duk abu ɗaya ne abinda kake faɗi shi na zuciyarka ya ce wa idan kanin tasirira to afdala min al'alani ya ce fazalikal ihsan in yi zan abinda ake gani naka ga fili na boyen ya fi alheri ya ce to kawo ce adlu kana martaba ihsan kana gwadin kai ba kowa ne ba amma in dare ya yi kana cikin fursanun lai kana cikin baradin dare kana ibada da daddare to shi azumin rana mutane suna gane amma ƙiyamun lai ko matarka in ba mu zakara ba ce ba lai ta sani ba ya ce wa idan kanatil alaniyatu afdal fa zalika zulmu yana nufin shi ne munafurci ya ce ma in yi zan abinda ka bayyana ya fi kyau bisa ga wanda ka ɓoye ya ce to kai ne azalimi kuma kai ne wato munafiki to kun ga an faɗa cewa babu wanda ya sa abinda ce zuciya saiwa sai alamun goyo amma dai akwai alamomi masu nuna tana da kyau ko masu nuna ba ta da kyau Allah kan shi ya san boye wallahu ya'lamu israrahu da yawa zaka ga wani ka dauke shi na Allah ba na Allah bane kana ganin wani ka dauke shi ba kowa ba alhalin a wurin Allah kowa ne rubba ash'asa akbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra akwai wanda mutane ba su daukar sa kowa in yazo ko a wurin karatu ne sai yake ba a sanin sa saboda ba a ɗauke shi da wata daraja da ƙima ba amma yanzu muna cikin ranin nan da zai ce Allah wallahi ba za mu sha ruwa ba sai ka mana ba za mu sha ruwa ba sai ka sauko da ruwan sama wallahi za a yi ruwan sama kafin a sha ruwa saboda lau aqsama ala Allah la abarra to waɗannan alamomin ina so in kawo mana wasu daga cikin su amma dai guda kadai dake so in sharhi akan ta domin wannan abu ne da ya kamata a yi muhadarori ba ko guda ba a yi darussa ba ko kai abu ne da ya kamata mu ci gaba da yin tsayo da gobe don mu caza kanmu mu gyara kanmu batirinmu yana sanyi kuma nefar da malamai ke ɗosanawa suna jonawa suna yi mana caji in azumi ya wuce ita masu ta falwaya ɗinta ce ta faɗuwa na farkonsu shi ne الصدق في القلب gaskiya tsakaninka da Allah wannan kana so kana kiransa al-ikhlas alama ce ta farko ta lafiyar zuciya na biyu tarku ma la ya'nik ka daina shiga abin da bai shafe ka ba kada lamarin wani ya tsone ma ido alheri yake ba alheri yake bai zan kai lamarinka ya dame ka min husni islamil mar'i tarku malai na uku ta'zimu hurumatillah idan kana girmama alfarman ubangiji kana girmama Allah kana girmama masallaci kana girmama qur'ani littafin Allah kana girmama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana girmama makka kana girmama ka'aba kana girmama malamai duk abinda Allah ke girmamawa kana girmama shi sannan baka girmama wanda Allah ya wulakanta na hudu ɗazumin faɗi a sidq nan kuma a tasdiq tasdiqu khabarillah wa tasdiqu rasulillah idan Allah ya faɗi magana baka da ja in manzo Allah ya faɗi magana ka aje tunaninka ka aje ra'ayinka ka aje hankalinka ka aje sha'awarka ka aje mazhabarka ka aje ɗariƙarka ka aje malaminka manzo Allah shine alƙiblarka wannan duka alamomi ne na lafiyar zuciya jama'a na biyar ya zama ibadarka ta sufaitu da wasu sifofi masu nuna kusancinka ga Allah almahabba alkhawf arraja duk ibadar da kake yi babu son Allah a cikinta babu kaunar ladar Allah a cikinta babu tsoron hukumar Allah akan barinta to wannan al'ada ce ba ibada ba ce اسمها عادة وليست عبادة kawai ka saba da sallah don haka an kira sallah ka tashi Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ko imma kana ga ka ce sami Allahumma rabbana wa lakal hamdu don kai tazarci a wuce yadda kake ibada da nunin ta ga kusanci da Allah shi ma alama ce lafiyar zuciyarka na shida yin saranda ma gaskiya da yawa mukan faɗi abu ko mu bincike abu bincikinmu ya kai ga abu ya kai ga wani hukunci sai mu bayyana shi sai mu gano ba daidai yake ba to yanzu kana iya ribas kai kwana ka dace ce wallahi abin da na faɗa jiya ba daidai bane yau na dawo ga gaskiya wannan yana da nauyi ga zuciya jama'a wannan fa a kaddara kai ne kayo bincikenka da kanka الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله أتكين التنكيل في تأنيب في ما جاء من كتاب الكوثري من البلايا والأباطيل سنة ما كما دهك وند يردي محمد ابن زاهد الكوثري أتكين التنكيل هيك فديتي زن بنتك حديثي سي إنجا إنجانتا sai in faɗa ma mutane wannan hadisi ingantacce ne yace daga baya sai in ƙara bincike sai in gano bai inganta ba yace zan ji nauyin faɗa ma mutane bai inganta ba amma kuma shine lafiyar zuciya yace to ina ga a ce na karantar da shi ya watsu ko ina duniya ta ji amma yau na gano ba daidai nake ba to alamar lafiyar zuciyarka shine zan gaskiya ta fi maka komai kana iya dawo ma gaskiya shine suke cewa al'audu ila al-haqq ahmad kuma gaskiya ta zama abin godewa kenan ita gaskiya ya zan kai mata saranda baka da ja da ita na bakwai ya zan baka da girman kai ga mutane kana da tawazu ba ka son dora kanka akan mutane ba lalle ne sai ka zan wane ba ka yadda ka sa takalmin kowa ka yadda ka sa hular kuwa wannan wani kanin magana ne na turawa ba wai takalman ake nufi a idu inda wani ya tsaya kana iya ma'ana abincin da wani ya ci za ka iya cinsa riga wanda wani ya sa kana iya sata abin hawan da wani ya hau kana iya hawan shi shimfiɗar da wani ya kwana ba ka ɗauki kanka da wannan girman kan ba yana cikin alamar lafiyar zuciya amma in ka aji kanka fi burjin alim ka aji kanka a wani class sai irin suwa ne ko a hotel kai sai iri kaza mota ma sai iri kaza wata rana na je majarma abuja da matsalar lasifikokin masallacin nan tun wancan tsohon ginin ne sai ce mu tafi kasuwa ko da aka fito mota sabata ni kuma na zo da wata tsohuwar stalin stalin ɗin ma abokina mc na kubwa ta sai suwa ce shi ya zo da ita da lambar eh, me yake ce mishi lambar dila ba ac ga mu tafi kasuwa muka yi cinikin lasifikoki ya biya aka karɓi receipt aka samu ta aka turo muka koma mun fi awa ɗaya da rabi cikin kasuwa da shi wannan sai burge ni kwarai da gaske saboda ka zato na ko irin ta mota da nake hawa ta yi masa kaɗan to in zuciyarka ta fara baka irin wannan class ɗin ni sai kaza ya nuna zuciyarka ba ta da lafiya nawa na faɗi bakwai ko takwas mu tafi bakwai na takwas yanzu kana son alheri ga mutane ba ka fata shari gare su ba ka da keta a zuciyarka ba ka sha'awarka ga an shiga wata musiba idan musibar ta faru ga wani ba kai ba za ka ji ka shiga tashin hankali kamar gare ka ta faru wannan duk alama ce ta lafiyar zuciya na tara ka zan mai adalci ma mutane mai adalci ma kanka inna allaha ya'muru bil adl al insafu min nafsik ka aji kanka muhallinka ka aji mutane muhallinsu ka yi musu adalci shugabanni ne ko talakawa abokai ne ko makiya kun san da yawa abin da muke faɗa game da shugabanni inda za a ba mu shugabancin za mu kasa yin abin da ma suke iya yi kun san da haka shi yana za ka ga kowane shugaba ya tafi sai mun ce gara shi hada baba buhari duk shugaban da ya tafi sai mun ce wayo jiya ta fi yau ko baka ce gara baba buhari ba kai ka san kwanukan farko na baba buhari sun fi dai yanzu da muke ciki mace da ƙarshen nan sadda ya sa canji ba wannan ka an shiga takurar da tarihin najeriya ne ba shiga irinta ba wai abin da ke so in ce da yawa wanda baka bashi uzuri da allah zai kai ka muhallinsa sai ka bukaci a baka uzurin kai to mu rika aje mutane a inda allah ya aje su mu rika kallon mutane da irin nasu madubi akwai wani aboki na dan uwa ne yana cikin gwamnati ni kuma sai ne wani rubutu game da gwamnati siran sai ɓaci sai ya bugo yana min faɗa da ta karba kalamanta kai yanzu ni fa talaka ne sadda kana talaka fiye da haka kai sai shiru so in kana talaka madibinka daban da na attajiri madibinka da na banda da mai mulki amma in kana da adalci duk da haka za ka aje su a wurinsu ba a wurinka ba ba ka tsammanin su yi abin da shi kake yi mutumin da ya mallaki miliyan ɗari ya shirya walima aure kuma ka sai ya irin taka kai da jarinka da ɗai bai taɓa kai rabin miliyan ba ba kai masa adalci ba ka aji shi a muhallinsa amma a haka ya almubazarci almubaziri ne ya watsa kuɗi a ƙasa ya wulaƙanta arziki bai kyauta ba kuma ko a haka ana auna abin da a daidai ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ناجي وتابع دادئيوا با أينكن النامو دتي بكين أوري تكشي مليون قوبة شاترة قلنكن أمرتي kaga duk yawan arzikin ta wannan almubazzaranci ne amma da miliyan biyu ne da yawa nan cikin wala su ishe mu jari amma zai yi ta kai matsayin da miliyan biyu ba su kai haka nan ba indon kala hudu ko kala takwas kun gane amma miliyan goma sha tara kayan amarci wanda in an sa an yi bikin wannan awa ɗaya shi ya ƙare ba a ƙarasa su abinda adalci ga mutum shi ne ka aje kan kawurinsa sannan ka masa hukunci shi nake nufi na nawa muke na to mu ce na goma ko wannan babban magana ce ka binciki zuciyarka ta kubuta daga alamomin nan na munafurci guda hudu da manzo Allah ya faɗa idza haddasa kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atmina khana wa idza khasama fajr akwai ƙarya cikin maganarka akwai sabawa cikin alƙawarinka akwai cin amana cikin lamarinka in kai jayayya akwai fajirci mana in kana faɗa da mutum sai ka masa ƙazafi sai ka masa ƙarya sai ka masa sai ka wuce haddi game da shi in kana da ɗaya cikin waɗannan guda hudu to zuciyarka ba ta da lafiya kaga yanzu mun kunna goma mun kawo na goma da na sha ɗaya da na sha biyu da na nawa da na sha uku na gaba ka binciki zuciyarka tana kyautata ma Allah zato masu kyakkyawan zato ga Allah in matsala ta same su kansu suke zargi ba Allah ba shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yake cewa illa allazi khalaqani fa inna fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu ya jingina ma Allah ba fahuwa ya shi ne ina yi ciwo an san Allah ke sa ciwo amma duk da ciwo kai sai ka fara tunanin ko dai cikin laifuka na ne Allah ya dan kama ni da wani ya rahama gare ni mun bayyana idan Allah ya gode wani mutum a kanka yana zaluntar ka a ma'aikata ila yana gaba gare ka yana cin mutunci yana zaluntar ka shi wai ko dai wani laifi ne ma Allah ne sai Allah ya dora shi a kaina wallahi ko talatu fa ta roƙe ni abinda ya kamata in mata su sauce min mata ba a gida to ilishi yasa Allah ya kama ni anan wai ma'ana kana kyautata ma Allah zaton ba haka kawai ya sakar maka ciwo ba ba haka kawai ya saukan ma jarabawa ba haka kawai ya saukan ma musiba ba ba haka kawai ya kaskanta ka ba ba haka kawai ba haka kawai ka ɗauka ubangiji duk abin da yana da hikima a ciki wannan zai ja ka zuwa ga at-tawakkulu ala Allah ka tsaya ga Allah to duk waɗannan sifofi ne na tsarkin zuciya da kyawunta sannan cikin alamomin lafiyar zuciya zan da zuciyar da harshen suna ambaton Allah zan da zarar wani abu ya faru zaka tuna Allah ko da a kaddar shi da yarin jayi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah na gaba ka zan kana sha'awar ɗaukakan musulunci kana kira zuwa gare shi kana kamfe ma addini ko yaushe kana kamfe ma gaskiya ta samu magoya baya wani duka alama ce ta zuciyarka lafiya lautaki in taƙaice muku akwai alamomi waɗanda duk ba a ma iya faɗinsu Allah ne kaɗai ya san da su shi yasa akwai mutanen da a tarihi malamai ke ta izaru'u zikirallah akwai mutane da in an gansu sai a tuna Allah wannan shi kuma wani abu ne da Allah ke sawa a cikin zukata to duk alamomin nan da na kawo guda na ce zan yi sharhi wanne ne sai kuma ba za a bani lokaci wadatacce yin sharhin ba domin mala habib ya fara daga mini hannu wane ne zai kame alama ta farko da na kawo ɗaya a ba faɗi za ku yi ba don inga hannayen waɗanda sun tuna ba laifi duk kun tuna na farko to ku faɗi gaba ɗaya yanzu a a mun wuce wannan alamomin tsarkin zuciya wancan guda hudu da na faɗa jigo ne wannan wasu alamomi ne guda wajen goma sha tara ko ashirin da na faɗa ahsan ahsan al-ikhlas asirku filkal to wannan shine jigon duk abin da muke yi kuma duk wanda ya fika shi ya fika kenan za ku zo masallaci tare da abokinka ku yi alwala iri ɗaya ku tsaya bayan liman ɗaya ga kafaɗa ka ga tasa ku yi sallah kawai iri ɗaya ku tashi amma tsakaninka da shi ga lada kamar tsakanin sama da ƙasa me bambanta ikhlas shi yasa abdullahi ibn mubarak yake cewa rub yake abdullahi ibn mubarak yake cewa rubba amalin qalilin tukabbiruhu an-niyya wa tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya da yawa aikin lada babba amma niyyar ba ta da kyau sai kuma dan mai tsitsi ko aiki dan mai tsitsi wanda ba komai ba amma zuciyar niyyar gaskiyar sai ka mai da shi babban abu wannan yasa karuwa ta samu aljanna bayan ta ba kare ruwa abin da ke cin zuciyarta na tausayi da rahama shi ya aiki baban ruwan ba niyatul mu'mini tasbiqu amalahu ko kuma khairun min amali hadisi ne mai rauni amma ma'anarsa na da kyau wa niyatul lil mu'minin khairun wa man burika la fa kullaha da'ifatun lin naqala in ji Abdullahi dan Fodi rahimahullah to an aka ce ikhlasi abinda ake nufi ya zama ibadar ka Allah kake nufi da shi da ita sannan ya zama zahirinka da baɗininka iri ɗaya ne kuma alamar ikhlasi shine ya zan lada kake nema wanda lace wa yutimu na tsama la hubbi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura kenan ba duniya kake nema ba da aikin lahira ba wani abu kake so ka kore ba kanka na barna ba da aikin lahira ba kuma girma kake nema a wurin mutane ba nan dai zaka gane hadisin muslim inda sa'ad ibn abi waqas ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu al-'abda al-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah na son bawa mai takawa mai wadata yana nufin wadata zuci boyayye wanda ba a san shi ba daga shuhura hatsari ce da yawa takan jayo lalacewa aiki shi sa imamu shafi yake cewa na yi burin duk ilmin nan da nake karantar da mutane a karance shi ba sai an jingira shi gare ni ba amma kaga da yake niyyarsa mai kyau ce mazaba imamu shafi har yau tana kuma na aiki da ta kasashe masu ɗimbin yawa a hakika ni ba ba mazaba da ta yi mabiyansa ta yi mazaba abu hanifa yawan mabiya ta yi mazaba imamu malik yawan mabiya ta yi mazaba imamu ahmad yawan mabiya bale sauran mazubabin da masu ɓace ta fi su yawan tarin littafai ta fi su yawan irin jigajigan malamai shi so ya yi ma sunansa ya ɓace bayan ya karantar da ilimi ilimin ya yi ta watsuwa ba sai an ce shafi'i ba amma kuma amalahu Allah bi naqidi zalika takriman lahu ta bayan zan kullum kai so kake a ce kai dai kai ne akwai wani malami yana ce masa Khalid ibn Ma'dan yana da 'yan makarantarsa kaɗan haka da 'yan almajiransa rannan ko da ya zo kama an yi kamfe sai ga makaranta ta cika sai ce ku ya ƙuri ba za mu samu yin karatu ba ya ji wani abu a zuciyarsa nan kano an yi limami allah ya ji kansa liman ɗan amu musamman da yusuf imamu ba mahaifinsa an ce akwai ran da ya fito zai yi sallah ya gaba sallaci ya cika sai wani zuciyarsa ta kadu sai ce ina na ibi ku ce na ibi ya zo ya sallah wallahi na ji wani abu zuciyarta ba zai iya ba ku sallah bai boye masu bace ya ji wani abu a zuciyarsa wato yawan jama'a ya burge shi don haka ba la ilaha illallah mu kuma yanzu jama'a muke nema kowa gane yake don mi halaka ta ta zama ya kadan wallahi na yi zuwa karatun bin baz a haramin makka wallahi sai kai ma ƴan ƙwarorin mutane ke tare da amma ba wai ƙasar saudiya ba duk gulf duk kasashen larabawa ba ka iya haɗa fatawar bin ba da tauni kowane ne shi na gaba ko na baya inda kana so ka soke fatawar bin ba so ka kawo hadisi ka ce sama hadisi wannan kan ka kawo manzo Allah kana soke bin ba haka kasashen turawa yanzu ka kai america duk fatawar da ka kawo ta saba wata bin ba ba daukar ta amma halaka sai kaɗan ce ba wasu jama'a da yawa irin haka da dama in an kira muhadara ya taɓa kiran muhadara sa'idu mai kwano ya ja ni muka je a makka 1410 ban mantawa 1410 muka je maktabatul haramil makki kafin a rusa ta inda take yanzu nan ne hilton yake a makka mutane ba wani masu yaba amma dai akwai jama'a a hall din yayi magana game da aikin hajji da falalar hajji da sauransu da sauransu to magabata kullum abinda suke kallo ya zuciyar tawa take ga aikin na da nake wannan shi zai fassara maka yadda in an kawo fatawa ga sabai suke tukuda dole ji a tambayewa ne mu kuma yanzu hajjira muke ba amma gama karanta fatawa ba ya fara bada amsa akwai fatawar da da an kai ta majalisin Umar ibn Khattab sai ya ce a nemi ashabu badar a nemi wanda suka fi kusanci da manzo Allah bai ji me za su ce amma kai kana gaggawa kana sakin baki kana faɗin Allah kuma yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun to da haka yan uwa mu rika son ibada ta ɓoye fiye da ta bayyane mu rika girmama ta zainul abidin ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa an aba'ihi al-awwalin wal akhirin gida ɗari yake ɗauke da nauyinsu ko iyalinsa ba su duk gidan marayu gida ɗari amma ba a sani ba sai bayan ya mutu suka yi ta zuwa ta'aziyya sannan aka san wai ashe shi ke dauke da nan wannan yana nan cikin sirru alamin nubala mujalladi na uku inda ta iya tarjama sa akwai dan littafi da na fassara da Hausa da dadewa na sa masa suna mai rabon ganin baɗi an taɓa buga shi a ƙasar Saudiya ana raba ma alhazai ni ma wani alhaji bai ya rabe ya samo shi ya kawo min na sa shi ga intanet amma ban san an buga shi ba wata hay'a ta da'awa a qasim suka buga shi don jaliyat suka kawo ana rabo madina aka zo min da kwafi wannan kwafin yana nan yanzu aka ina da shi to gaba ɗaya rayuwarsa ce me yasa na kira shi mai rabon ganin baɗi saboda a yakin da aka yi aka kashe Hussein duk ƴan uwansa an kashe su duk danginsa an kashe su amma shi a ranar zazzaɓi yake ji bai fita ba don haka ba kashe shi Mansuru Salami mai sunana amma ina ba irina ba ne shekara arba'in yana sallar dare yana azumi amma in ya waye gari ya yi sallah ya yi kuka ya ɓata idanunsa sosai da safe ya gyaggyara ya shafa kwalli ya ɗora rawani ya fito ba wanda yake gado wani abu ya faru na sha faɗa muku labarin ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani wanda in ya ambaci manzon Allah sai hawaye su zubo masa saboda shauƙin mazala sai mazai sa rawani ya goge ci kai ma a shidda zuka mura akwai tsarguwa wai yana sai ku ɗauki mura ce ba mura yake yi ba hawayen shauƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ka salama tubni dinar yake cewa uktum hasanatik kama taktumu sayyi'atik da Allah jama'a in zamu laifi ba koya muke ba yace to ka boye ka boye aikin ka na lada kamar da kake boye aikin ka na zunubi wallahi yan wannan karatu ni dai baya isa ta kuma ba ni jin na ba shi haƙƙinsa in kun yarda goben Allah ya kai mu ɗora in kuma kun so mu ci gaba da tafsiri mu kammala amma dai ayar tana buƙatar mu tsaya mu yi tadabburinta kad aflaha man zakkawa kad khaba man dassaha tana buƙatar mu tsaya mu gano wai mu muna cikin muflihun ko muna cikin kha'ibun Allah ka sa mu cikin masu rahoto Allah ka kare mu daga rukushi Allah ka gyara zukatanmu Allah ka gyara ayyukanmu Allah ka azurta mu ikhlasi Allah ka samu yi domin ka Allah ka mana karshe mai kyau Allah duk abin da ya lalace na mu gyara yana hannunka Allah ka gyara mana bangiji mu dauke sarki muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ka tsarkake zukatanmu daga riya ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ka nisantar da mu daga shirka ka kusantar da mu da yardarka Allah ka samu cikin aljanna ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين